أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أسهله ذوي القرب والسلام الذين فازوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وكتب العباد الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشف الباقي الشيخ السيد إبراهيم رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun dawo kan karatun wannan littafi namu mai albarka wato littafin Abu Bakr Masalik ila Alfiyas bin Malik na babban malami Ibn Hisham Al-Ansari wanda za mu tashi a kan halka na na takwas yau inda muka fara magana akan nau'o'i na sanuyi mun karanta nau'o'i biyu kai tsaye za mu tashi akan nau'i na uku malai ce as-salisu nau'i na uku daga cikin nau'o'in tanwini تنوين المقابلة شيني تنوين دورنتوا دور تنوين ديك دورنتوا شيني مقابلة دورنتوا دي دا هوسا شيني وانا ابي كمان يا زمان تو مسنين وني تو هكا شيني تنوين دا مقابلة وهو اللاحق شيني تنوين ديك رسكا لنهوي مسلمات ga irin jam'i na mata wanda ya samu salim jam'ul mu'annas salim kamar muslimat irin kamar muslimat mana jam'i na mata wanda yake salimi ko kuma da yake mu hakikai daga cikin malaman nawo ba su kace ba su kace ne jam'ul mu'annas salim ba su kace mai aljam'u bil alif wa ta'i yake wani lokaci zai zama towa haddi na jam'i salimi din da ya cika a cikin shi ba an dan samu wani canji daga mufradin zan ce shi ne kawai aljam'u bil alif wa ta'i jam'in da aka yi shi da alifun da ta wanda yake nuni zuwa ga mataye daga uku zuwa sama to irin wannan jam'in ana zuwa da tanwini a cikin shi to wannan tanwini din ba tanwini ne na tankiri ba a'a ja'alu sun sanya shi ne kawai fi muqabalati nuni a daurantuwan lunguda kamar mu ce canjin lunguda fi nahwi muslimina wanda take cikin muslimina ita kuma wannan lungudan ta cikin muslimina ita kuma kamar musanya ne na ainihin abin nan na tanwinin da ke cikin mufarsin shi ko muslimu din tunda ai shi wato jam'i far'i ne far'i ne na na na mufrad sannan shi kuma mu'annafi har ila yau far'i ne na musakkar to raka wannan nunin din da suke cikin tanwinin da ke cikin muslimatin tana daurantuwa ne tana daurantuwa ne kamar ita ce take amada kamar amada ne na tanwini na nuna din da ke cikin musulmi na to wannan shi ne kafin launin tanwini na uku a cikin nau'o'in tanwini da muke da shi kamar da dai muke faɗa wannan muna ɗan takaita gwargwada dai abin da muke magana shi a nan ba mamaki wata rana mu daɗa faɗa na magana idan ya zama mun ɗara mun ɗaga daga wannan gustawa sai tanwini na sai tanwini na hudu الراجع تنوين له تنوين الإيواب تعويض tanwini na musanyawa shi wani kai tsaye ana musanyo shi ne musanyo shi ne daga wani abu ana musanyo shi ne daga wani abu wa huwa lahiqu bi nawi gawashin wa jawarin iwadan hadil yaji shi wannan shi ne tanwinin da yake riskar kamar gawashin ko jawarin ma'ana kiga abin nan shi ga mun ta halci ne asali asali gawashiya da jawariya to sai zama to sigatu muntahal jumu'i ne kuma sai zama to karshen shi da yawon to a maimakon su zo da shi a wannan sigatu muntahal jumu'i to sai sai a shafe wannan yawon din idan aka shafe wannan yawon din to wannan yawon da aka shafe sai a zo da tadwini a matsayin musanyan wannan yawon din da aka shafe amma ba don haka ba ai sigatu muntahal jumu'i ne ba a mai tadwini to amma shafe wannan yawon sai aka zo da wannan tadwinin dan ya zama sau musanyen yawon din da aka shafe saboda wannan tadwini ne na musanye amma musanyen na kalma na ko na harfi musanyen harfi musanye ne na harfi harfi ne kawai wannan tadwini din ya ya aka musanya shi daga gare shi ana tare sauraka to shi ne musanya daga ya'un da aka shafi wal is haka nan tanwini yakan zo wal is ko kuma wanda yake riskuwa da kalma is is wannan zarf is azzafiya is azzafiya to idan ka ga tanwini ya shiga majin wanda suke zarfiya is asalin haka take ba ta da ba ta da ba ta da watsani to amma in tarwini ya shiga to za a yi mata za a yi za a ba ta arancin sai a ci za a ba ta arancin suna don ta karatu sai a ci izin izin kamar tunawa cikin kwatan kwacin faɗin ka wa yau ma izin ya farahul mumini yau ma izin ya farahul mumini a wannan lokacin mumini za su yi farinci a to shi irin wannan tarwinin duk inda ka gan shi to mutane ne ga jumla guda wannan ana magana ne akan sura kan suratu suratu ina jin suratu hud ne ko inda Allah yake magana gulibatu hu to a suratu hud ne to shine sai Allah yake magana cewa to mu'minai su yi hakuri a lokacin da ainihin Rum da Farisa to Rumawa ta fi kusa da musulmi a wannan abin nan da daular Rum ta fi kusa da daular saboda daular Ruma su ba ba mashushawa bane ahlul kitabi rumawa ahli kan sai zama sun fi kusa da musulmi akan waɗannan masu bautan da ka tare mai tsalla to daga kuma su musulmi suna da kawanci suna da kawanci da su rumawa to kuma akwai yaƙi yaƙi tsakanin rum da ainihin su su farisa to shi ne sai farisa sai ta rijayi ta yi nasara sai galaba akan akan akan rum to musulmi sai suka ji rashin daɗi sai Allah ya musu bishara bishara ta su yi haƙuri cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai sake bai wa hum nasara da rinjaye nan da wasu irin shekaru to shi ne sai a nan ne sai Allah yake cewa to yau ma idin a wannan lokaci ya farahul muminu da muminai za su yi farin ciki to yanzu a nan a nan idin din nan musanye ne na jumla guda da za a kawo a wajen sai ba a kawo ba sai a kasa miliyon jumlar gaba daya wai mana yau ma iz galabatul rumu ala farisa wannan jumlar ce gaba da aka shafe ta aka zo da tabiri ya zama to musallinta ko kuma can inda Allah subhanahu wataala yake magana akan fitar rai da yake cewa antum hina idin tanzurun to wai wa antum hina is balagatu ruhul hulquma is balagat ar-ruhul hulquma wannan jumlar gaba daya balagat fi'li mabi fi'li mabi ko wanda yake an sa mai ta'ud tarihi saboda ar-ruhu ana yin ta'alisi shi ko ana yin ta'adin da shi ana yin ana yin tafsirin shi inda ba na manta hukuncin shi ba to shi Allah subhanahu wataala sai ce wa antum hina idin tanzum iz balagat ruhul kulquma kaga fi'li ma bi balagat ko ga ruhu fa'il ga al-hulquma maf'ul bi kaga billa ne ta cika cikakkiya to wannan tawili na wa antum hina idin wannan tawilin gaba ɗaya shi zama musanyan wannan jumla wanda suke da fi'li da fa'ili da maf'ul saura ka yi ta shi tanwini idan ka ganshi ya shiga matin to ya zama to musanya ne na jumla guda wanda ake raba yasmin yi zuwa gare ta ana tare to shi ne malamin ce ya shiga yana ba ce maka biwa ban don musanye anan jumlatin lati tudafu iz ilaiha dan musanye ga jumlan nan da ake raba iz zuwa gare ta da ake raba iz zuwa gare ta to ga nan ba na naji wanda dama saboda shi ne ma muka aje karatun muka ce mu bar shi sai yau saboda zai mana tsawon da ba lalle mu gama shi lokacin da muke so ba saboda bayanan yana da yana da dan tsawo nan ba na mu ana ana wannan na lissafi nan ba biyu da nan ta'aliki to na uku in a bi an a na PDF ne wanda muka san tura a group wannan ce aksarun nuhati mafi yawa mafi yawa aksarun nuhati mafi yawan malaman nahu yazkuruna is suna ambatan is a irin wannan wajen an gashi a gurin lafzan wahidan lafzan daya fi hadal mawdu'i a wannan wajen in suka zo is kawai suke ambata yace wa yazkuruna kuma suna ambatawa anna tanwin Allah ga li hadal lafzi cewa tanwini wanda ke mai riskuwa ga wannan lafazin yawadun hadal jumlatin lati musanye ne ga jumlan nan da من حيث إذ أن تضاف إليها haƙƙin izhara ba ta zuwa ga wannan jumla wata kadiru kaddarawa ga shi nan ma duk a kasashe na tsaya ina ta shan wuya wata kadiru kaddarawa fil ayatul karimati a ayan nan mai girma wa yawma yaglibu rumu harisan yafrahu almu'minuna shi ne kawai aka ce ranar da rum za su rinjayi farisa mu'minai za su yi farin ciki fa hudibat al-jumla al-ula sai aka shafe jumlan nan da farko yaglibu rumu farisan an gane sai aka shafe ta yaglibu rumu farisan aka shafe ta kaga shi ma fi'ili da fa'ili da maf'ulin bihi sai aka shafe ta wa hiya yaglibu rumu farisan aka shafe ta gaba daya wa uguda an hatta wilu aka musanyo tanwini daga gare ta wa bakiyat sai ta wanzu iz sai iz ta wanzu wa bakiyat iz mabaniyatan sai iz ta wanzu a barginawa da shi bihi hadal harfi saboda ta yi kama da harafi fil wad'i cikin an aje ta ala harfaina akan harafi guda biyu aw fil istiqari ko ku iz ta zamanto gidanniya ne saboda yanzu tana tana da buƙatuwa tana ko ba ce tana ba ce yanzu ba ta dama ita tana da buƙatuwa ibtiqaran muta asilai bukatuwa na asali ila jumlatin tudafu ilaiha zuwa ga jumla wanda ake raba shi zuwa gare ta wannan ku dama yana da gaske abin da ke sa suna a gina shi ko dai a gina shi ko dai dan yayi kama da harafi ta hanyar ajiyewar shi ko kuma dan ta hanyar bukatuwar shi to sai ce wa yazkuru ba'd al wasu daga cikin malaman nahwu suna ambata fi hadal mawdi'i a wannan wajen idan ita suna ambata shi zama ba istin kawai ba أيضا دلع فقد تهزق الجملة التي من حقها إتما أكن شاف جملة دحج إنت أن تضاف إليها عرابة إذا إذوا بريتا ويؤوض أن التنوين كما في أمس أنه تنوين لبريتا ناو قوله تعالى كثم كتفد الله وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا وإذا إذا إتما الرابعة أن شاكي jumlar da aka raba ta zuwa gare ta ne aka musanyo tanwini zuwa gare ta wa qawluhu jalla sha'anuhu da kuma fadin sa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ainihin girman sha'anin sa ya girmama yace idan la azaqnaka dhif hayati to idan din ne ita ma an shafa jumlar da za a raba ta zuwa gare ta ne ya aka musanyo tanwini zuwa gare ta ai da izaci izaci sama wata ta saman izaci amma da aka ce idan idan kaga an yi tanwini yawa to shi ne فقوله تباركت كلمته da faɗinsa kalmominsa albarka su yawa kun ga wani abin da ake kira tambihi a nan ko nan can sama yake yake nawo qauluhu ta'ala da yace mene wa qauluhu jalla sha'nuhu dan ku yace wa qauluhu tabaraka kalmatu to haka ake bukata an kana rubutu saboda mene saboda hakan ya fi sanya shaukantuwa ga wanda yake karantawa. Wa idan ya ce yayin nan la'akai nahu, kaga idan la'akai nahu, shi ma aka shafi jumla da za a raba idan zuwa gare ta, ana tare? Wa kaunuhu subhanahu, kaga aiki na kuma yake subhanahu kawai. Da faɗin sa ne zarki da ɗaukaka, idan la'amsattum kashatal infaq. nan ma sai shaɗe saboda zaɓa jumlar saboda jumlar da za a raba zaɓi zuwa gare ta ba a kata wasu aka yi tsanuyi ne wani haza na za'iru kasiraton irin wannan yana da makamanta da yawa walai sat hazihi idan annasi batulil mudari wannan ba ba idan ce ne masu yi mudari na ba ka dauka ita ce ta'allan idan kai ba ita ba ce ba بل هي الظرفية الشرطية وأن الإذاكي وأن الظرفية الشرطية إذا إذا الظرفية شيء كما شرطية شيء ظرف لأن ما يتقبل من الزمان كما يلي نفت على خاصة لشرطه منصوب بزواجه فهو فيها معنى الشرط فيها أقوي معنى الشرط شرعي أشكنت تولى جنا تلاما وأن زمكما سما تنجسد وهذه الأنواع الأربعة وأن نوعين guda hudu da muka karanta na tanwini mukhtasatun to su ne suka kibantu bil lismi da suna waɗannan da muka ambata guda hudu da su ne tanwinan da suke shiga musu akwai wasu tamini guda biyu waɗanda wasu malamai suka ƙara to su wannan ba sa cikin khasa'isul asma'i su ne za mu tashi kansu ranar asabar ranar alhamis in Allah ya samu da haraji sauraka za mu cika isa nan dan uwan ku cikin sha'anin Allah Abubakar Umar Sharif Sufi anguwan kananan sabon garin Zaria Kaduna State a faɗin ƙasar Najeriya lambar waya don kira tambaya ko kuma WhatsApp namba 08024365160 Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh